أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق العادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين متن الأشماوية في العبادات على مذهب السادة المالكية زام تاشي أكم بابي نمن دربات الصلاة شابي نتلاتين
باب مندوبات الصلاة bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rama mai jin kai babu mandubati salati babi akan salloli da aka so yin su ga baligi an gane salloli da aka so yin su ga baligi na'am ويستحب للمكلف أن يتنبل قبل الظهر wa yustahabbu an so lil mukallafi ga baligi an ya tanaffala yayi sallan nafila a raka'a hudu ko biyu qabla zuhri kafin azhar wa ba'daha da bayan azhar kafin sallan azhar da bayan sallan azhar domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi da ya inganta rahimallahu abdan salla qabla zuhri arba'an wa salla ba'daha arba'an Allah ya ji kan mutumin da ya sallan asu- a- asu- a- ya sallah raka a hudu kafin a zuhur da wanda ya sallah raka a hudu bayan a zuhur ko kuma wani abu kalam a- ko kuma wani da- ko da wani lafazi au kama kala sallallahu alaihi wasallam ko da wani lafazi kamar yadda manzon Allah ya faɗa kenan an gane
وقبل العصر وبعد المغرب sannan an so ga baligi ya nafila kafin sallar la'asar raka'a hudu ko biyu banda bayan la'asar saboda an hana sallar nafila a wannan lokaci wa ba'dal maghrib da kuma sallar nafila bayan sallar maghriba sallar nafila bayan sallar maghriba a tana da falala da yawa da yawa an gane ya isa falalanta kwara ɗaya tal duk wanda ya sallar nafila bayan magriba ya karanta raka'a farko fatiha da ayatul kursiyu raka'a na biyu fatiha da qul huwallahu ahad Allah zai kankare baki ɗaya zunubansa an gane to wannan kenan ويستحب wa الزيادة hadha ku- wa yustahabbu inam ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب sannan an so karuwa cikin nafila bayan magriba wato bayan magriba an so kaimin ka ya karu wurin nafila so da lokaci ne mai tsarin gaske an gane lokaci da mutane suke rafkana da shi yasa Allah saka maulan shamar tijani bayan wafatinsa an gan shi yana waziba bayan magriba ne bai dina ba har wafati an gane yasa ya gudana cewa ana ganin wannan shine fi a farko dai an yi bayan bayan lazar a bayan asubahi ba a yi bayan lazar bayan asubahi amma da karshe sai aka yi ta yi bayan magriba har wafati lokaci ne mai tsada sosai
وهذا كله ليس بواجب amma duka waɗannan nafilolin ba wajibai ba ba wajibai bane وإنما هو على طريق الاستحباب duka inna ma huwa wa inna ma huwa kadai dai su ala tariqil istibab suna kan hanyar an so ne وكذلك يستحب الدعاء hakanan an so sallan duha raka'a hudu ko takwas an za su yana yin su bayan dagowar rana karfe goma ko makamancinta والتراويح an so sallan tarawi abinda ake nufi sallan tarawi shine raka'o'i goma نعم.
sha ɗaya نعم cikin dare bayan magriba نعم bayan isha'i kai an gane a ita tarawi ana yin ta a kowane shekara a kowace wata a kowace wata نعم an gane ba a kebance ta na ramadana ba yanzu ne da aka kebance ta iya ramadana amma tarawi an so ga kowa kowace wata kowane rana bayan sallan isha'i an gane to وتحية المسجد da kuma sallan gaisuwan masallaci wato masal ya ce iza da khala kuma masjida fala yajlis hatta yusalli yanna raka'atayn idan da ya ga shiga masallaci kai gaggawan zama har sai yayi sallar raka'a biyu domin gaisuwa ga masallaci da girmama lamarin masallaci kar ka rika shigo masallaci kamar yadda kake shigowa ɗakin ka ko gidanka sai dai malamin mazhaba sun samu sabani shin idan mutum ya shiga masallaci a lokacin da aka hana sallah ba an gani ka shigo masallaci bayan la'asar yanzu ya za ka yi ko bayan asubayi ko makamancin haka a nan malaman maza ba suka ce to hani da umarni sun haɗu idan hani da umarni suka haɗu ana ɗaukan hani ne kasancewa maza Allah ya ce kar a yi to ko ka shiga bayan sallan asubahi ko bayan la'asar ba za ka yi ba tun daga hani ga umarni a haka imam maliki ya hada mazhabarsa wannan yana daga cikin ka'idar mazhabar malikiya idan hani da umarni suka haɗu za a ɗauka hanin ne ka gane a cikin malaman mazhaba akwai wanda kuma ya tafi akan cewa a'a za ka yi sallarka tunda dai manzo sallan ya yi umarna a ya yi umarni duk an shiga masallaci a yi nafila manzo sallan ya ce ya bani abdi manafin la tamna anna ahadan an yi duba bilbaiti mata sha au kama kala ya bani abdi manafin ga ka'aba nan kar ku hana kowa ya kewaye ta duk lokacin da ya ga dama an gane tunda dai nafila ne ana an gane da kyau wato kamar a tayyatul masjid ake magana nan afwan to wannan kenan wa shaf'u sannan an so akwai an so kuma sallan shafa'i wa aqalluhu rak'atani karancin shafa'i raka'a biyu wal watru rak'atun ba'dahu wutri kuma raka'a ɗaya tal bayansa wa huwa sunnatun mu'akkadatun shi shafa'i da wutri sunna ne abin karfafawa wal qira'atu fi shafi'i wal witri taharan karatu a cikin shafa'i da wutri a bayyana ne wa yaqra'u fi shafi'i fil rak'ati al ula bi mutum zai karanta a cikin shafa'i a raka'a farko bi ummi al qur'ani da fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la suratul ali sabbi ismi rabbikal ali wa fi saniyati a raka'a biyu a raka'a ta biyu na shafa'i wa qul ya bi ummil qur'ani zai karanta fatiha wa qul ya ayyuhal da qul ya kafirun ayyuhal kafiruna kai an gama shafa'i kenan ko to wa fil witri bi ummi al qur'ani a wutari kuma zai karanta fatihatul kitabi wa qul huwallahu ahadun da qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini da kuma surori na neman tsari guda biyu Warab.
falaki da nasi na'am wa rak'atul fajr min ar-raga'ibi kaga raka'o'i biyu da ake yi bayan bullewan alfijir suna daga cikin ababen kwadaitarwa وقيل من السنن wasu suka ce kuma yana daga cikin sunnoni ويقرأ فيهما ana karatu a cikin raka'o'i biyun bayan alfijir بأم القرآن Fakat فقد da fatiha kadai والله أعلم Allah shine ma'abocin sani
باب مفسدات الصلاة babi akan abubuwan da suke bata sallah وتفسد الصلاة بالضحك عمدا sallah tana ɓaci da dariya da gangan aka yi أو سهوا koko da mantuwa aka yi وبسجود السهو للفضيلة sallah tana ɓaci da yin sujudar rafkanuwa dan mutum ya bar mustahabbi ita mustahabbi ba a mata sujudar rafkanuwa amma da ka mata sujudar rafkanuwa sallan mata ɓaci وبتعمد زيادة ركعة wa bi ta'ammudi ziyadati rak'atin sannan sallah tana ɓaci da ganganta ƙarin raka ɗaya dan gwaninta أو سجدة kaman ka ce abin da aka ce ka yi ba za ka yi ba bar ka ƙara da da gangan to sallah ta ɓaci ko ƙara sujada da gangan أو نحو ذلك ko makamancin haka في الصلاة a cikin sallah وبالأكل sallah tana ɓaci da ci والشرب da sha koda ya sauƙaƙa بالكلام wabil kalam sannan sallah tana ɓaci da magana عمدا إلا دقن- لإصلاحه da gangan إلا لإصلاح الصلاة sai dai idan maganan domin gyaran sallah ne فتبدل بكثير بكثيره shi ma ɗin maganan gyaran sallah sallah tana ɓaci da ya- da mai yawansa دون يسيره banda kaɗan ɗinsa wato shi kan kai shi ma magana don gyaran sallah in yau sallar tana ɓaci gaba ɗaya kuma bayan ɗan kaɗan ɗinsa نعم وبالنبك عمدا sannan sallah tana ɓaci da yau da huri da huri da gangan mutum ya zo zai sujada sai ya ga ƙasa sai ya hura ƙasa da gangan ta ɓaci وبالحدث sannan sallah tana baci da yin hadasi kana cikin sallah sai kai hadasi ta baci baki da ka bar sharadi ai وذكر الفاتحة ففائتتي sannan sallah tana baci da tuna bararriyar sallah kana cikin sallan azhar sai ka tuna baka yi la'asar ba to a kana cikin sallan la'asar sai ka tuna baka yi azhar ba to azhar la'asar dan ta baci وبالقيء sallah tana baci da amai in ta'ammadau idan mutum ya ganganta fitarsa وبزيادة أربع ركعات sahawan سهوا sallah kuma tana bashi da ƙarin raka'a hudu da mantuwa ko da raka'a hudun da mantuwa ne fin ruba'iyyati a cikin sallah mai raka'a hudu ai mun karanta a akhbari duk mutumin da ya ƙara a sallah misalinta ko da da mantuwa ne sallar ta bashi ai ai rafkanwar rafkanwar zuciyar ta kai inda ta kai a ce ka wuce ƙarin raka'a ɗaya baka sani ba ka wuce biyu baka sani ba haka maimaita irin sallah ka yi sallar ta baci ko da da mantuwa ne alamar ma hankalin ka ma baka san ma inda yake ba نعم gane?
وثلاثية نعم sannan kuma a bi ziyadati wa bi ziyadati arba'i rak'ati sallah tana baci da ƙarin raka'a hudu sahaban da mantuwa fi rubaiyati a sallah mai raka'a hudu wasu lasiyati da sallah mai raka'a uku wannan shine bayanin da na muku a akhbari نعم cewa ita sallar magriba an samu sabani shin dan ka ƙara irin ta sallar ta bashi ko sai na ce amma an magana mafi rinjaye magana da da ke tabbatacce a malikiya a a sannan in ka ƙara raka uku ai tana nan a shafa'inta to kaga baka kauce mata ka'ida ba ita ka'idar ta ka farta daga shafa'i ta ko da- da- daga wutari kai in ka ƙara raka a uku to ka maida ta mene shafa'i an gane to in so samu ne yadda take wutarin nan ka maida ta wutari kamar yadda ka maida raka'a hudu irin ta ka yadda mai raka'a hudu irin ta kai mata wata hudu irin ta kaga yanzu mutumin da da zai yi raka'a sallar magriba raka'a uku sai kara uku ai bai irin ta ba saboda ukun ukun magriba wutari ne shi ko yanzu da ya kara uku ya koma shafa'i kaga bai kara irin ta ba Allah sa ku ka gane sai na ce sai malamai suka ce sai in ya kara hudu shi ne ta zama wikili ta zama wutiri kuma ya ƙara ƙari na wuce hankali Allah ya sa ku kun gane shi yasa ya ce maka fin rubaiyatu wasu lafiya yana nufin irin magriba sai magriba malamai sun taba kan cewa dan ka ƙara mata uku a daban bata ɓaci ba sai in ka ƙara mata ya kai hudu kaga ta zama wutiri kuma wacce aka ƙara mata ƙarin da ya wuce iyaka Allah ya sa ku kun gane yawa وبزيادة ركعتين في الثنائية sannan sallah tana ɓaci da ƙara raka'a biyu cikin sallah ne raka'a biyu irin al-asbahi kenan وبسجود المسبوك مع الإمام lissawi سهوي قبليا أو بعديا wa bi sujudil wa bi sujudil masbuqi sallah tana ɓaci da sujjadan makararre wanda aka riga shi a wani rukuni ma al-imamu tare da liman lissawi domin rafkanwa kai ne ana bin ka sallah liman na sujjada kawai ka bi shi qabliyan sujjadan nan qabli ne au بعديا ko ba'di ne إن لم يدرك معه ma'aura kan amma ركعة idan bai samu ko raka ɗaya tare da shi ba amma inda ya samu raka ɗaya tare da shi to zai bi shi a sujjada qabla salam نعم lokacin da ya sallama sai tashi ya kawo kayan shi sai ya jinkirta tashi sujjadan sai bayan ya cika abubuwan da suke kansa an gane to وبترك السجود القبلي إن sannan كان- sallah tana ɓaci da barin sujjada qabli إن كان أن نقص ثلاث سنن idan ya kasance sujjadan qablin ta kama shi ne ta hanyar tauye sunnoni uku وضالا kuma lokaci ya tsawaita tunda qabla salami ne kuma yanzu lokaci ya tsawaita to kaga sujjadan ma za ta ɓaci والله أعلم Allah shi ne ma'abucin sani.
باب سجود السهوي
Na'am, باب سجود السهوي babi akan sujadar rafkanura.
وسجود السهو سجدتان قبل سلامه Wa sujudu sawi sajidatani. Sujadar rafkanura sujada ne guda biyu to sai sabon magana. Qabla salami inna kaza sunnatan mu'akkadatun. Zai yi sujadan kafin sallaman sa idan ya kasance ya tauye sunna ce mai ƙarfi.
يتشهد لهما zai sake tayya ga wannan sujjadar ويسلم sannan sai منهما ya sallama daga wannan sujjadar فإن زاد سجد بعد سلامه idan ko ya ƙara ne sai ya sujjada bayan sallamansa وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه idan ko ya tauye kuma ya ƙara sai ya sujjada kafin sallama ya rinjayar da ɓangaren rage نعم لأنه يقلب جانب النقص على جانب الزيادة domin yadda lamarin yake yugallibu zai rinjayar da janiban naksi ɓangaren tawaya ala janibi ziyarati bisa ɓangaren ƙari والساهي في صلاته على ثلاثة أقسام amma shi mai rafkanuwa a cikin sallansa ya kasu zuwa gida uku تارة يسوء النقص فرض من فرائد صلاته taratan wani lokaci ya su yana yin rafkanuwa ne an naksi fardin saboda tauya farilla min fara'idi salati daga cikin farillan sallansa فلا يجبر بسجود السهو shi wannan rafkanun nasa ba a iya ɗaura shi na sujadar rafkanuwa tun da farilla ce an gane نعم ولا بد من الاتيان به ba makawa ya zo da wannan raka'a وإن لم يذكر ذلك حتى idan ko bai tuna ba سلم sai da ya sallama فقال lokaci ya tsawaita بدلت sallar صلاته ta baci da ko ya tuna yana cikin sallah sai ya gyara ta gwargwadon da aka gaya maka a akhdari Na'am.
an gane Kyawawa.
ويبتدئها sai ya fara sai ya faro wata sabuwar sallah وتارة يسوء وتارة wani بدلة lokaci kuma- من فضائل صلاته wataratan wani lokaci kuma mai rafkanuwa ya su yana yin rafkanuwa ne an fadilatin game da mustahabbi min fada'ili salati daga cikin mustahabban sallansa كالقنوت kaman alqunut وربنا ولك da fadin الحمد rabbana wa lakal hamdu أو تكبيرة ana cewa واحدة.
rabbana wa lakal hamdu ana cewa rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu ana cewa rabbana lakal hamdu ana cewa ah, to shine wannan duk ana faɗi
أو تكبيرة واحدة ko kuma rafkanwa cikin wata kabbara guda ɗaya وشبه ذلك da makamancin haka فلا سجود عليه tunda dai mustahabbi ne babu sujjada a kansa في شيء من ذلك cikin wani abu daga cikin waɗannan ومتى سجد لشيء من ذلك duk lokacin da koye sujjada ga wani abu daga cikin waɗannan mustahabban قبل سلامه in dai yayi kafin sallama a- a cikin sallah kenan to بدلت صلاته sallansa ta baci ويبتدئها sai ya faro wata sabuwa وتارة يسفو عن سنتي من سنن صلاته wani lokaci ko yana yin rafkanuwa ne game da sunna daga cikin sunnonin sallansa كسورة ما أم القرآن kamar surar da ake karantawa tare da fatiha أو تكبيرتين ko kuma kabbara guda biyu أو التشهدين ko kuma zaman tahiya guda biyu أو الجلوس ko لهما kuma tahiya guda biyu ko zama domin su وما أشبه da ذلك abin da ya kama da waɗannan cikin sunnoni فيسجد لذلك to wannan zai masa sujjada ولا ي- ولا يفوت السجود البعدي sujjadan ba a ba ta kuɓa cewa idan بالنسيان mutum ya manta tunda ba da salama ka ci ai ko bayan shekara ɗaya ana cin ba da salami an gane Na'am.
to sai ka yi ta ويسجده zai su- zai yi wannan sujjada ba da salami ولو ذكره ba da sharin koda ya tuna bayan wata ɗaya ne min Min salati salati.
daga wannan sallar nasa لو قدم السجود البعدي أو walau أكره walau السجود qaddama البعدي sujudal walau qaddama sujudal ba'diyya نعم da mutum zai gabatar da sujjada ba da salami
أو أكر السجود القبلية ko kuma ya jinkirta sujjada qabla salami أجزأه ذلك wannan ya isar masa ولا تبدل صلاته a على wannan wannan المشهود bayani malamai sun ta kai komo game da ma'anar wannan kalmar walau qaddama sujudal ba'di wasu malamai suka fahimta cewa da wannan kalmar na mai ashmawi cewa da a ce sujjada kabli za ta kama shi ba'di ko ba'di ta kama shi kabli sallar shi ta yi kaga da wasu kuma suka ce a walau kaddama sujudal ba'diyya da zai gabatar da sujudin ba'di an gane wato idan ba da ta same shi yayi aw akhara sujudal qabliya ko kuma ya zinkirta sujjada qabla salami ka gane qabla salami zai yi ta kafin sallama ne sai ya jinkirta ta to sallarsa ta yi an gane a shine walau a kaddama sujudal ba'adi da zai gabatar da sujada ba da salami an gane au akhara sujudal qabli ko kuma ya jinkirta abinda abinda aka sani akan su shine ka gabatar da shi abinda aka sani akan shi ka gabatar da shi amma shi sai ya jinkirta shi shi ma yayi shi ba'adi ka gane yanzu kamar su jira kabla salami me aka sani a gabatar da shi ba a jinkirta shi a mai da shi karshe ba in aka ce akhara ya mai da shi akhiran kenan ka gane to shine walau qaddama sujudal ba'diyya da zai gabatar da sujud qabla salami shi kamar qabla salami ai ba da salami ai an san shi akhiran ne amma sai mai da shi muqaddama a gaba ka gane ba'din yayi shi qabli au akhara sujudal qabliya ko kuma ya jinkirta abinda hakkin shi a gabatar da shi shine qabli to ajza'u zalika haka ne ka gane to wala tabdala salatuhu alal mashhuri kuma sallan su bata bace ba bisa magana mafi shahara ولما من لم يدر ما صلى أثلاثا أو اثنتين wa man lam yadri ma salla wanda bai san adadin raka'a nawa ya sallata ba a salasan na raka'a uku ne aw isnatayn ko ko raka'a biyu ne yana kokonto
نعم فإنه بني على الأقل fa innahu yabni ala al-aqalli يبني على الأقل ala al-aqalli ala al-aqalli to fa innahu lalle shi yabni zai yi gini ala al-aqalli bisa ga abin da ke mafi karanci shi yasa imamu al-akhdar ah, imamu asiri abdurrahman al-akhdari ya ce maka wa shakku fi nuqsani kat haquqi ko kwanto game da tawayewa kamar tabbas din sa ne dan haka duk lokacin da ka kwanto game da rage ko kari to zaka dauka akan ragin ne
ويأتي بما شك فيه sai ya zo da abin da yake kwanto akan sa ويسجد بعد sai ya سلام zo da sana bayan sallama domin kokwanto kamar yadda nake ta gaya muku
باب في الإمامة babi game da limanci ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما آكلا
wa min shurutul imam ya daga sharadin liman an ya kuna zakaran ya zama namiji ba mace ba نعم musliman musulmi ba kafiri ba آكلا akilan mai hankali ba mahaukaci ba باركا baligi ba yaro ba عالما بما لا تصف الصلاة illa bihi إلا به kuma ya zama masani da abin da sallah ba ta inganta sai da shi ya zama ya san abubuwan da sallah dole sai da shi take ingantuwa
من قراءة ake na karatu وفقه da ilimin fikihu فإن اقتديت بالإمام بإمام fa inikta ne ta bi imami da za ka yi koyi da wani liman نعم ثم تبين لك أنه كافر sannan ya bayyana gare ka cewa wannan limamin da kai koyi da shi kafiri ne أو امرأة ko mace ce أو كنسا مشكل ko kuma mata maza ne Oh.
abinda ake nufi da kunsa ana ji shi ne mata maza akwai wasu mutane da Allah ya harke halittarsu da wasu sassan gabobin mata an gane an gane akwai wasu mutane da Allah ke halittarsu da halitta kuma wasu gabobi na mata kamar namiji a halicce shi da zakari da kuma farji an gane ko a halicce shi da nonuwa an gane duk akwai irin waɗannan eh akwai irin waɗannan ka gane namiji ne kuma duk yana da al'auran maza yana da al'auran mata an gane to irin waɗannan akwai inda ake gane cewa maza ne ko mata ne ta duba ɓangaren da ya farin jayi yanzu kamar wanda Allah ya mishi al- Allah da ce shi da al'auran maza da mata sai a duba aka cuta wanda yake fitsari in ta al'auran mazan da yake fitsari baya ita ɓangaren mata to namiji ne. ka gane idan ko yana fitsari ta al'auran mazan ko yana yi ta matan to an rikice daya sai ka ce rikicewa daya sai ka zo bangaren kirji mama kenan sai ya zama yana da mama amma ba shi da giyu to mace ce amma da za a same shi da giyun kuma da mama to rikicewa ta biyu ka gane Ya- ma- yana daga alaman mata jinin haida an gane shi kuma alaman mazantaka shi ne farkakuwa daga jinin haila to wata wata ya haila wata wata kuma yake haila rikicewa ta uku to wannan shi ya kira kun samu shikilin mata maza mai rikitarwa to wannan ko a rabon gado hukuncin shi daban ne wannan ba ai za ka ba shi hukuncin mace ce kawai ya gama rikicewa amma da amsali sai ta bayyana yana da yana fitsari a duka al'aurorinsa ga mama ba shi da gemu to mace ce ko kuma ba shi da mama amma akwai gemu amma yana da al'auran mata to namiji ne ya gane to za a mishi hukunci kawai da namiji ne amma irin wannan hali shi ya kira hunsa mushkilun mata maza mai rikitarwa shine gaɓoɓinsa na maza sun yi daidai da gaɓoɓinsa na mata ba wanda ya rin jaye wani ka gane to wannan kenan ko ta bayyana maka cewa limamin nan kun samu shikilin kaka ce kun samu shikilin wasu malamai za su ce kun samu shikilin mata maza kawai su ce a kun sa daban mushkilin daban ka gane to wannan kenan haka ce kun samu shikilin ka haɗe ko ka ce ba ta maza ba ka ki ba rabu mai rikitarwa yawara ai akwai hunsa daban akwai hunsa mushkilin daban in aka ce hunsa kadai to wanda aka gane wurin da ya rinjaye a cikinsa amma aka ce ba a gane ba kowane gaba ya yi shi ne za a daidai da mushkilu sai a ƙara mushkilin a bayan hunsa din an gane Ta- أو مجنون ko ya bayyana maka cewa wannan limamin da ka ba mahaukaci ne أو فاسق bijari hati جارد ko kuma fasiki ne da wata gabarsa أو سبيل لا a kan kaza mun ga bayani kadan kadan كما نعم.
abin da ake nufi da fasiki da wata gaba shi a same shi yana barna da wata gaba daga cikin gabobinsa kamar fasiki ne a idan ta ido ko fasiki ne ta hannu wato barawo ko mai taba abin da Allah bai halasta mashi ba ko fasiki ne ta ido ba shi da tsanan komai ga karatu amma dai yana kallon kalle-kallen banza ko fasiki ne ta kafa baya kalle kallon bashi da ma'aula amma kuma yana zuwa gurin banza ko fasiki ne da ciki baya kallon komai lafiyan shi komai nashi lafiya lau amma yana cin haramun fasiki ne da al'aura ba ruwan shi amma yana banna to ko fasiki ne da wata gaba amma fa limamin da ya zo fasiki da ya zama dukkan fasiki mutumin da ya zama fasiki da dukkan gabobinsa nan ba ba shi limanci kwata-kwata kwata-kwata ne wannan kenan da ake a ana maganan fasiki au fasikin bijari hakim da wata gaba ake nufi a nan wato fasiki shine diddin kishiyan adali al'adil kishiyansa alfasik adali shine mutumin da ba a same shi na banna da kowace gabarsa ba to ko ta bayyana maka wannan limamin fasiki ne da wata gaba daga cikin gabobinsa amma an samu sabani shin idan ka yi sallah a bayan mace sai ta bayyana gare ka wannan limamin fasiki ne daga cikin fasiki ne da wata gaba daga cikin gaba sallan ka ta lallace kamar yadda da za ka gane mahaukaci ne ko kun samu shirin ne ko ku mace ce ko ku kafiri ne ta baci magana mafi shara ba ta baci ba saboda ai a cikin sharɗin limanci bai gaya maka al'adala ba ko ya ce wani adalati a'a bai kawo adala ba ya dai riskar da wannan ne a ciki abin da ya kawo sharɗin limanci ya zama namiji ya zama mai hankali ya zama baligi ko sannan ya zama malami ya zama musulmi wannan shine bai sharɗanta maka adala ba saboda kasancewa wa'inda za ka samu ba fasikai da wani gaba daga cikin gabobinsa ba ba su da yawa ko ya kubuta ta wannan gabar kila da ya yi kubuta ta wannan ban- gabar an gane to wannan kenan na'am au sabiyin ko kuma yaro ne ta bayyana maka cewa wannan limamin yaro ne lam yablughu al-huluma bai fara mafarki ba au muhdisun au muhdisun ko ta bayyana maka wannan a muhdisun din a gyara ta au ne akwai wawon bayan shi au muhdisun ko kuma ta bayyana maka cewa wannan limamin mai hadasa mai mai hadasi ne ta'ammada alhadasa kuma da gangan ya ganganta hadasin ya da gangan ya tusa kuma ya fito ya ce a daidai sau wato irin mutane na tsagera ka gani da gangan ya tusa kuma ya ce a daidai sau eh
Kawai yawa ne.
kai baka san ɗaya da rikici ba ɗan adam kuma banu adama kuma to yana bala iya ba to mu je badalar salatuka sallan ka ta baci amma kamar yadda na gaya muku game da lamarin fasikun bijari ha akwai magana cewa sallar sa bata baci ba Eh, kasancewa bai lissafa cikin sharuɗin limanci ba wa wajabat alayka al'adatu sakewa ya wajaba a gare ka
na'am wa yustahabbu salamatul a'ba'i lil imami lil imam an so lafiyan gabbai ga liman wato ba a so liman ya zama ga wata gaba yana da wata gaba ba lafiya a an so a ce ya zama ba gurgu bane ba kuturu bane ba makawo bane ka gane ba kurma bane an so lafiyan gabbai
wa tukrahu ima wa turbu wa tukrahu imamatul aqdai aqdai an karanta limancin mai yankakkiyan gaba wal ashalli ko mai shayayyen wata gaba wa sahibis shal salati shine mai para- paralyzed
wa sahibis salasi da ma'abocin yoyo wato an karanta limancin ma'abocin yoyo a ma'abocin yoyo shine mai yoyon fitsari ko mai yoyon maziyi mutumin da kowane lokaci kawai sai dai ta fitsari na zuba lalura ne ai shi yanzu wannan ba magana ya sake alula kawai da zarar lokacin sallah ya kabbara zai yi. ka gane Ko Ka gane?
Ya sallah ke.
yi mana kamar mace ne mai jinin ciwo zarar lokacin hailanta ya a lokacin hailanta ya wuce jinin ciwo ya ci gaba da biyuwa baya me za ta yi za ta yi wanka domin yin karewa jinin hailanta tana yin wanka ta ci gaba da sallah
Ko yana yi ke.
ko amma dai za ta sa kunzugu ka san kunzugu ko nafkin saboda yoyon jini ta ci gaba da sallanta alola a haƙƙin mai yoyon fitsari ko mai yoyon mani maziyi ko mai yoyon mace mai jinin haila an so ne ba dole ba Alwuran.
alola to ko sun yi wallah ana cikin sallah zai iya zubowa Alwuran an zo ne.
an so ne a haƙƙin su
Na'am.
ka gane to suna cikin alola ruwan fitsari zai iya zuba ka gane Sai sallah kawai.
su yi sallah kawai ko yana zuba an gane sai dai a, a, an so sai- mace ta sa kunzugu kamar yadda hadisai ya zo masu ya ce istasfiri ki kunzugu ka san kunzugu ayi to wannan kenan don haka shi kamar yoyon mazi shine mutumin da ko mace ya gani ko sai mazi ya rinka zuba kawai ya ganta kawai an gane to wannan ya zama ciwo ne ciwo ne an gane to wannan kenan wa man bi kuruhul lisahihi sannan an karanta limancin mutumin da yake da miyaku ko ka ce ƙuraje ko ka ce rauninnuka lissahihi limancin sau shi ga ingantaccen mutum
wa imam mara lafiya an karanta limancin sa ga ingantacce amma mai faralas ne zai yi ma mai faralas sallah a ci gaba bugawa kawai kaga yasa ya ce ka lissahi amma ga mai lafiya an karanta limancin wa'innan ga wanda shi yana da lafiyan gabbai an gane to wa imamatu man yukrahu sannan an karanta limamin mutumin da aka ƙi shi an gane mutumin da ba a san limancinsa to limancinsa makaruhi ne an gane a ce mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amma qaumun duk mutumin da ya shugabanci wasu mutane suna masu kinsa
na'am ba zai shaki kamshin aljanna ba mutumin kenan mai shi ana kinka eh amma he kai shi ce dole shi ne liman sai ya shi dole shi ne liman akwai irin wayannan akwai zuwa to an kara an ki limancin wanda ake ki amma kuma malamai sun yi magana cewa na'am masu kin limancinsa su zama dattijai adalai a unguwa ba kowane dan duniya ba ya kawace shi shi ba wallahi bai san sallah a bakin a bayan arammawa na haka nan kawai ba wani abu a wannan aukan banza kenan a adalai a unguwa Mm.
su haɗu su ce kai wannan ba ma son limancin shi ka san da ne saka ce haka so da tarewa sun hango wani abu ba za su iya gaya mai ba ba son zuciya ba ne so su ba su faɗa ki ba su ki limancin shi don son zuciya ba Allah sa ku ka gane na'am an ki limancin wanda ake ki na'am
wa yukrahu lil kasi an karanta limanci ga dandakakke wanda aka yi masa dandaka wal aqlafi da wanda ba a yi masa kaciya ba wal ma'buni kaɗan daudu
Na'am.
da an karanta limancin wa'innan ɗan daudu shine mai kwaikwayon wani abu da
wa majhulul hali- hali Ƙwarai kuwa an karanta limancin mai ɗan daudu shine mai kwaikwayon mata cikin tafiya ko magana ko shiga da makamancin haka.
wa majhulul hali An karanta limancin wanda ba san halinsa ba, wannan yana faruwa ne mafi yawanci a halin tafiya. Kawai kun je unguwa kun je wani gari tafiya ta saka ka sauka a wani gari za a yi sallah ku ga mutum da manyan riga shiga dai ga abu kaza ku ce a karamakallah kai mana sallah a ka san waye? a halin tafiya kawai da ganin mutum kawai kace saboda wannan bai cika faruwa a gida ba saboda a gari na an san shi an gane to amma a halin tafiya kawai kun an adda mutane sai ga wani ga rawani ga komai ga mayafi ya yafa shiga dai mai kyau ka ce shi gaba ka san waye a mutane nawa ne suke shiga irin wannan dan cutarwa eh wasu ma ba musulman bane ƙwarai kuwa to an karanta limancin wanda baka san halin shi ba ka san halin mutum ba kyale shi ku yi limanci ku da kasan kasan junan ku gabatar da wani a cikin ku an gane to wa waladiz zina an karanta limancin dan zina wala wato dan zina da aka ce ba ana nufin wai wanda ba a san uban shi ba ko an san uban shi ne ba ta hanyar aure bane dan zina ne ka gane na'am to wal abdi fil faridati sannan an karanta limancin bawa amma shi in sallan farilla ne kuma na biyu an ya kuna imaman ratibi A- an karanta ne idan ya kasance limami ratibi na'am bi kilafin nafilati sabanin in lafula ne fa inna la tukrahu bi wahidin minhum ba a karanta gaba- ta ba ga ɗaya daga cikin wa'incan da aka ambata maka in nafula ne wa Iman.
tatu na'am wa tajuzu imamatu al imamatu al a'ma sannan limancin makaho ya halasta wal makalifi fil furu'i sannan da limancin wanda aka saba mushi a cikin a furu wato rassa na'am wato wanda aka saba mushi ta reshe ba ta asali ba wato wanda aka saba ta mazhaba
wal wato ya wato ya halasta dan mazhaban shafi'iyya yi ma malikawa sallah ko ba maliki ma shafi'awa sallah saboda me yasa sabanin mu a as- a- a- a- a reshe ne ba asali ba amma duk mutum da ka saba da shi a asali asali shine aqida kudurce kudurce tauhidi duk wanda ka saba da shi a tauhidi ba za ka bi shi sallah kamar mutum da ke ganin Allah a sama yake dare dare har ka sake ka bi shi sallah sarai ku a kaki tun aqida kun saba ko mutum da ke ganin Allah jiki ne ko mutum da ke ganin Allah yana da hannaye irin hannunsa kafa irin nasa kafafuwar ko mutumin da ke ganin a, a- akwai masu aƙida wanda su- suna ganin duk zagin da zaka anna- a- annabi ba za ka- ba za ka yi rinda ba in dai ka shiga musulunci ba abin da zai fitar da kai duk abu kamar su ne munjiya ko munjiya su duk zagi duk abin da za ka yi in dai ka shiga musulunci ba za ka fita ba kaga wannan an sa ma asali ga ayoyin da nan a Qur'ani man yartadin minkum addini fa yamut kafirun eh fa ulaka bi ta'maluhum fid dunya wal akhirah to wannan kenan don haka duk mutum da ka saba da shi a aƙida aƙida ƙudurce ƙudurce babuka da yawa suna na aƙida babin tawassuli istigasa isti'ana da sauransu bai iya fahimtar me tasarruf tawassuli ba ba tawassuli ana nufin annabi ba a kama kafa ta manzon Allah kamar kai ne ka zo gurin bufada ba kai shi kake nufi ya maka ba a'a, kana kamun kafa da shi ai maka ai shi ba shi da abin da zai baka ai shi ai abin da ya mallaka abin sarki bai da komai nashi ka gane to duk wanda ka saba ta asali bai halasta limancin shi ba an gane amma dan kun saba ta ta ta ta ta rassa shine mazhab maganar mazhaba ba malike da wannan ba laifi dan limancinsa akan wa'inda suka saba masa an gane to wal innini da mai karamin al'aura an gane wadda al'aurarsa ba zai iya biya wa mace biyan biyan bukatun mace ba saboda kankantanta
wal mutazzami sannan kuma da kuturu illa an yashtadda tazamuhu sai dai idan kurt- kuturtakansa ya tsananta am wa yadur biman kalfahu yana cutar da waɗanda suke bayansa fa yunaha anhum to yanzu wannan kuma mu ne sai a dan nesantar da shi wa ba ma yadur- limamu ba ko da shi ma mu ne to a dan ja shi nesa an gane na'am alhamdulillah abinda muka karanta dai da Allah ya ba mu lada inda muke kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa allah nastaghfiruka wa natubu ilayk